ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah madaukakin sarki godiya yau muna ranar takwas ga watan ramadan daren tara kenan jira na sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da bakwai muna fatan ubangiji ta ala da da mu muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya niyantar da mu irin wannan lokaci Allah ka samu daga cikin bayan ka wanda kake yantawa Allah ka yaye mana zunubanmu da kurakuranmu Allah ka karbi ibadunmu da addu'o'inmu Allah muna roƙonka ka sa duk wani alkhairi da ke cikin wannan wata ya zama tona daga cikin wanda za mu ribance shi to muna da cikin wannan sura mai albarka suratul al'an'am suratul al'an'am mun tsaya aya ta ashirin da hudu ko da biyar da biyar insha Allah za mu tashi aya ta ashirin da shida min jiya da alamu da wakil sarki biya da musulman alaihi wasallam cewa daga cikin yahudawa da munafukai a ko waɗanda suke zuwa saurara da qur'ani a lokacin da ke karantawa yana wa'azi amma Allah ya sanya wani irin rufi a cikin zukatansu da kuma a cikin kunnuwan nasu Allah ya sanya taushiya kowace irin aya su gani ba sa imani da ita har ma idan suka zo wa manzon Allah suna jayayya da shi annabi kafiran cikinsu suna cewa ai ba komai bane illa tatsiniyar mutanen da Allah ya tsare mu da wannan rashin imani shi ne sai Allah faɗi na daga cikin halayen mutanen maka wa hum yana hauna وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ubangiji ta lati wa hum lallai su a dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam yana hauna anhu ma'ana suna yin hani su hana mutane akan bin annabi sallallahu alaihi wasallam su hana mutane gaskanta manzancin annabi muhammad alaihi salatu wassalam su hana mutane jayuwa zuwa ga alkur'ani da ake karanta da su kuma bayan sun hana mutane wa yana auna alhu kuma suna nesantar shi annabi akan abin da ke karanta shi kaga sun aikata abubuwa guda biyu mabanta kenan mafi muni su hana mutane yin imani su taushe mutane daga bin alkur'ani kuma su su kara nisa da alkur'ani su yi nisa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya faɗi waɗannan daga cikin halayen mashirkai saboda taɓe wasu da asara su da irin yanda Allah madaukakin sarki ya aiko manzan tsira manzan rahama amma kash bai zamanto musu hanyar tsira ba saboda Allah bai nufata su da haka ba Allah ya ce wa in yuhlikuna lalle ba kowa suke halakarwa ba illa anfusahum illa kawunansu wa ma yashurun da dade su ma kansu ba sani ba suna yin abin ba tare da sun sani suna halakar da kawunansu ba tare da sun san abin da suke yin halaka ne akan su ba sai Allah madaukakin sarki ya ce ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ubangiji ta ala ya ce manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah walau tara da kaddarawa da za a ce a nuna maka ka gani ya ma'aikin Allah idh wuqifu 'ala an-nari yayin da za a tsayar da su a gabar wuta ranar alkiyama da za a nuna maka lokacin da za a tattaro yahudawa da kiristoci da munafikai da mushrikai a tsayar da su a kofar jahannama a kan wuta ko a gabar wuta faƙaru ya laitana za ka ji suna cewa ya kai cansu ya nadama su suna roƙon allah abin da ba sa samu ba me suke roƙo suna ta ya rabbana nuraddu a mayar da mu duniya zai yanzu kowanda yake cikin barzakku za a mayar da shi duniya balle wanda ya tashi ranar tashin alkiyama dan adam rayuwar shi barhala marhala ce a duk lokacin da ya shigo wata bai iya koma baya akwai marhala ta alimin zara akwai ka amma ba a san yaushe za a halarce ka yaushe za a halarce ka a haife ka a ina ne kila iyayen ma ba a haife su ba amma dai Allah ya kaddara ga wannan sai Allah kaɗai ya sani wannan rayuwar kowa ya yi ta har a zo a samu wata rayuwa ta biyu Allah ya haɗa gagon mani na uba da na uwa a tusa a cikin ma'aiwa a nan ma wata rayuwa ce za ka yi hatta kai ba ka da rai a busa maka rai bayan arba'in uku ko kamar da cikin hadisi imam nau ya ga cikin arba'u na hadisa ya jama'a yana hana tattara halittar kowar ɗaya daga cikin kufi wanda umihi arba'in da yawa dutfa kwanan arba'in da dogon mani sun bai kuna mazgar ko sannan ya kuma wato tsoka dogon mani ya kuma sandararren jini kuma ya kuma tsoka kamar da alkur'ani ta sun malaka suwa rahama sannan a lullube da tsokoki da nama da jijiya da sauransu to kaga a nan gudun mutum zai rayu a cikin ma'ayin hanyar rika motsi ya rika amfanuwa da abin da ta amfani da shi har ya rike rashin lafiya wadda rayuwar a lokacin da ka zo ta cikin mahaifiyarka kana iya koma wacan ta baya ta alimin zara ba za a koma ba daga wannan rayuwar za a fito da mutum wata rayuwa ta wannan rayuwar ta duniya a fito da kayan tafila kana jinjiri dan taye a lokacin da mutum ya riga ya fito daga cikin mahaifiyar shi ana iya maida shi shi zai koma da kashi ba zai taɓa yiwuwa ba daga wannan rayuwar za mu kaura kuma zuwa rayuwar barzaku ita rayuwar cikin kabari idan mutum ya mutu a ɗauki gangan jikin aje abin ne in a ruwa ne ba ya nime yana cikin barzaku ne rayuwar barzaku yake yi idan kifi ya haɗe shi ma yana rayuwar barzaku ne idan wuta ta ƙone shi kurmus tokar shi ma ba a gani yana cikin rayuwar barzaku ne naman ita dabobi suka cinye shi har yanzu dai wacce rayuwar ta yake zai iya kuma wannan ta duniya ba zai kuma ba haka in an tashi alkiyama ba za ka iya kuma cikin kabarinka ba yasa ko lokacin da kamar suka cewa wayar ta hada su daga wannan gurin man ba su min markazin haza من بعثنا من مرقدنا هذا na wa da ما rahman وعد الرحمن وصدق المرسلون kafirai za su ga gabal ba su da kyau baya ta yi kyau fancin nan na cikin kabari ya yi musu sauki a kan abin zai fara kiyama rika cewa wayar ta hada su daga gurin kwancin su a ce musu haza ma da rahman abin da ubangiji mai rahama ne mana alkawari sai ka lallai ga ashe manzanni sun yi gaskiya sai a yanzu da suka yi manzannin gaskiya suka yi go kaga yadda ta su ba ta da amfani kenan to shi yasa wannan lokacin da Allah madaukakin sarki zai tayar da mutane ya tsayar da su a gabar wuta walau tara idu wuqufu ala nari Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah da za ga lokacin da za a tsayar da su a gabar wuta qalu ya laitana zaka suna ta ya kai can su nuraddu ina ma a bayar da su duniya idan an kai maka ku duniya mai zaka ce wai wala nukazzibu bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba banda wannan fata wa nakuna min almu'minin za mu kasance daga cikin masu imani original kuma Allah ya san wallahi kai suke eh Allah ce me yasa suka faɗi wannan barbada lahu بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل mm.
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allah ta'ala zai ce bal wannan magana tasu ƙarya ne magana cewa a mayar da su duniya za su kasance daga cikin masu imani ƙarya suke magana cewa ba za ta ƙarya ta ayoyin Allah ba ƙarya ce abin da ya sa su wannan maganganu ma badala hun ma ka ne ku funa mun kabul yanzu ya bayyana a gare su ne abin da suke ɓoyewa ko suke ƙaryatawa gabanin hakan ta faru sun ce babu tashin kiyama babu hisabi ba wuta ba aljanna wanda ya mutu ya mutu shi ke nan na mutu wani haya kawai wa ma yuli kuna illa daha sun ce ba abin da ke halaka su illa kawai zamani wannan ya nace wuce wannan ya nace wuce don haka wannan ba dalawa ma kano kufur abin da suke karyatawa a can shine zai bayyana gare su sun ji tsoro ne fargaba ta kama su da tashin hankali wanda ba shi da iyaka kuma ba shi da ƙarshe wannan shi yasa suka rude suke irin waɗannan maganganu ba wai magana ce in an mayar da su za su yi imani ba wannan magana ba gaskiya ba ce ba Allah ya ce wa laurudu la'adu limanu anu wallahi da za a mayar da su duniyar ma da sun koma kan abin da aka musu hani akai eh Allah ta'ala shi ne Allahul ghuyub masanin abin da yake boye yayi ya tabbatar da cewa laurudu da za a bayar da su duniya da ko sun shaki iska sun gansa a wannan duniya iska tana buga kwakwalwar su filfil filfil da sun la'adu za su koma gidan jere inda suna fasikanci za su gaba da yi inda suna shirka shirka su inda bidiya suke bidiya za su koma hannu la'adu limanuhu anhu da za su koma wannan abin da aka hana su yi shi ne za su yi Allah ya ce magana cewa za su yi imani ba za ta karyata alkur'ani ba wa innahu lakazibun Allah ta wallahi su makaryata ne ƙarya ce suke dan ce Allah shine Allah mun guyu ta Allah madaukakin sarki yace وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين wa qalu su kafiran da suke cewa ai babu wata rayuwa in hiya illa hayatun ad-dunya illa wala rayuwar ta mata duniya babu wata lahira kuma haka suka ce babu wata rayuwa da za a sake yi bayan an mutu illa hayatun ad-dunya illa wala rayuwar ta duniya da ake ciki magana cewa za a tashi kiyama ba gaskiya bane haka suke cewa ma hiya illa hadhihi al-hayatu ad-dunya summa la ma'adun ba'da ba wata makoma bayan wannan rayuwar ta duniya haka suka ce wanda ya mutu ya mutu shi ke nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya saka daga cikin wanda suke da cewa za ta shi kiyawa ba karamin farala bace ba kaga wannan sun faɗa da shi yasa Allah ya kawo cewa sun ce ma hiya in hiya illa hayatuna duniya ba abin da zai faru gare mu in mun mutu bakin rayuwa da wannan ta duniya ce kawai magana cewa za a mutu a tashi suka ce wa ma na haru bi ma ba usuna mu ba wanda zai iya tada su sun mutu ba bai tada suka ce Hmm, ga guri ga mai doki sai Allah ta'ala ya ce ولو ترى إذ وقفوا على ربهم Mm.
قال أليس هذا بالحق Mm.
قالوا بلى وربنا Mhm.
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah yake cewa ya ma'aikin Allah walau tara inda inda a ce zaka gansu ya ma'aikin Allah da ka gansu iz a yayin da wakifu ala rabbihim aka tsayar da su gaban zatin ubangiji kowa sai ya tsaya gaban Allah wallahi za ku yi magana kai da ubangijinka ba mai fassara akwai ma inda Allah zai sa labule sai shi sai kai ya ɗaura hannun shi a kanka karatun da malakun sha da waje an ci gaba ko?
da muka kwanta kwana je a ma karshen ma kuma su kama a nan a nan cin a ba ana wannan kamar wannan cin haka to bari sai mun tashi a yi magana da ke tana yi magana da gaskiya tana ba ni ma zai yi haka da tashin da daidai da to alam da daidai ne in an tashi da ayi insha Allah yanzu za mu ci gaba shekarun da aka shiga nan ma
da haka mu je gaba Allah ya ce wa annabi walau tara izu wuqufu ala rabbi da za ga lokacin da za a tsayar da su gaban ubangijinsu qala alaysa hadha bil haqq sai Allah ya sa sun karda da kansu cewa yanzu wannan ranar ba ta zama gaskiya ba tunda anan baya sun ce wa ba ranar ba in hiya illa hayatud dunya da mutuwar haya babu wata rayuwa da za a yi nan gaba illa wani rayuwar da muke cikin ta duniya in mun mutu shi kenan wasu a raye su amma wa ma ranar ba usul mu ba a tayar da mu sai Allah ke ce annabi da za a ga lokacin da za a tsayar da su ranar kiyama a ce musu alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ranar ba ta zama gaskiya ba alaysa hadal mi'ad bi haqqin yanzu wannan alƙawarin da Allah ya yi bai tabbata gaskiya bane ba kanu da kansu su wannan mushrikai da kafirai masu ƙaryata zatin kiyama ba bala za su ce tabbas wa rabbuna muna rantsuwa da ubangijinmu tabbas ranar kiyama gaskiya ce a ga sun zama to sun tabbata ko amma tabbatawar mara amfani da ranar duniya suka yi da ba samu kansu cikin wannan ba qala sai Allah madaukakin sarki bayan sun yi imanu ba yawma la yanfa'u nafsan imanu illa min يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها domin خيرا rana ce wanda wani mai rai imanin shari'a nan bai mashi amfani sai dai in ya kasance ya yi gabanin haka ne ko ya aikata alheri kafin kan su dubu sai wani ba kalu bala wa rabbina za su ce wallahi tabbas ne muna rantsuwa da ubangijin mu kiyama gaskiya ce yau mun yarda yarda su ba ta da amfani nan kada sai Allah ya ce fa zuqul azaba ku dan azaba bima kuntum takfuruna sakamakon abin da kuka yi na kafirci da kuma kai ta ranar tashin kiyama kaga wannan sun tabe sun yi asara Allah kanka samu daga cikin su sai Allah ta'ala ya ce
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى mm, إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها mhm.
وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم Mm.
ألا ساء ما يزرون haka Allah ya ce kada khasirar ladina kazabu bi liqa'illah wallahi waɗanda suke kayyata haduwa da Allah sun tabe sun yi asara duk waɗanda suke karyata haduwa da Allah Allah ya ce wallahi tabbas sun yi asara sun tabe hatta idza ja'atu musa sai yayin da tashin alkiyama ya zo musu bagtatan kwazam da ma la ta ita alkiyama la ta tikumu illa bagta ba ta zo muku sai kwazam ya mutu rawa kasan take zama ba kun taba ganin wanda ya shirya ya ɗin galankafarin shi ya sa ka tona mai rami ya tafi jama'a assalamu alaikum ya gunzo ha babu wallahi kai yana yana ta kokari in ciwo ne gane ke warke zai inda fitar ya ce ai kaza kaza yana murna gane ke za a yi warke ina ina in ba za a tashi ba kawai ba za a tashi ba wanda ya samu ya ciwon kenan wani kawai zai ce maka to sai an jima na ta in dawo dawo da ba zai bige zai ban kwana da iyalin suna ba ba dawo lafiya ta to shi kenan kuma dawo da ba zai bige zai ban kwana da matan shi zai bulaguro to shi kenan sai mun dawo dawo da ba za ta faru ba kenan zai ban kwana da dangin shi da yan wani da aminan shi to jama'a mu dai mun tahi wallahi dawo da ba za a bige da galibi haka rayuwa take karewa yadda ka san kullum in ka fito sai kaga wanda wani wanda baka tsaban zawo gongo kawai ka tari sai ka kawai gashi wani yaushe da wallahi ka gani ko ai an dade wallahi an dade to haka kwatsam za ku haɗu da mala'ikan mutuwa baka tsammani a yanda kake din ba zai zo ba to nan zai zo inda baka tsammanin can yake can yake to da haka Allah ya ce waɗanda suke ƙaryata haɗuwa da Ubangiji hakikar san taɓe sun yi asara kada kasar da zai da ka zabu da kayan kata ina za ta musa tu bagas sai lokacin da tashin alkiyama ya zo musu kwatsam eh dama Allah ta lata ci kuma illa bagta in dai alkiyama ce ko Allah ba za ta zo muku sai kwatsam kuma duk wanda ya riga ya mutu ai shikenan shi alkiyama shi ai ta zo to me za a yi da kai in dan kasuwa ne ba da kai za a ci gaba da kasuwa ana zo abin da kai za a zo a bude shaguna a bude kasuwa a ci gaba da harkoki kai an manta da kai ka zama tarihi tarihi ma zai bace in janar ne kai ba za a fasa sa kaki ba ba za a fasa harba bindiga ba ba za a fasa fareti ba ko marishin ne kai nan da ma za a ƙara mashi galashi ta marishin kuma za a ci gaba da harkar soja ba jin ka kawai saboda ka bauta a ƙasa a zo amma a ɗan bushe-bushe da kalalo ko ba haka ba eh saboda babban ne kai ka bauta a ƙasa in ka shiga sa ba ka sakamako ina ruwansu duk kawai bushe-bushe da waka za a ba kawai ƙasa kawai aiki ya kamata a zuga ta a gaban ka ko ba haka ba yawwa amma ba za a fasa aikin soja ba haka idan ma'aikacin gwamnati ne kana mutuwa za a ci gaba da aikin gwamnati in kai mai karatu ne za a ci gaba da karatu yanzu ma aka fara duk wanda ya mutu shine mutuwa ta riska kuma kaman kiyama shi ma ta zo ne dan lata ji kuma illa bagta ba za ta zo muku ba illa kwatsam kalu zaka da a lokacin nan suna cewa ya hasaratuna ala ma faratu lafiya ya kai can asarar mu a bisa abin da muka yi sakaki a kai galibi abin da ke kada adam tabewa da asara sake sakaki ga ka dama ka samu ka iya tashi kai kiyamar dali ka kwanta kai ta bacci ga ramadan ya riske ka da yawa sun mutu kafin ramadan kin wasu ba an fara da su kwana biyu uku sun tafi kai ga kana ala kaidar haya amma ka dauki alqur'ani kana ta sai gagara har yanzu kana sauran irin yanda kake rayuwa a can baya kawa annabi salati ba kai ba asghifari ba kai ba kaga kawa kanka sakaki alhali kuma kila shine da karshe baka san makila ramadan kin daga ba ko ai dake ba lalaba baka san ko a kare ba ba abin da ke kawa dan adam asara illa sake hidda zaka suna ta ya hasanatina ala ma faratna fiha ya kai can asaran mu akan abin da muka sakaki akai wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim a lokacin da suna dauke da kayayyakin su a bayansu ko ranar tashin alkyama kowa zai dauko kayan shi riki-riki ko wanda aka kayan nashi ya fi kilo dubu a masu ya dauko ba kayan sa ba kayan da wata zunubi shi ake sukunta mara kaya ga kaya ka da daure da wata tsayar da ka shuka da wata duk gasu misalin kaya ne eh sai a ce tuttaro kayan ka zo gurin hisabi ba mai dora maka ba ba dandako a tsanan nafa wala ba dandako ba baro balle ka ce bari in aro bara na dauki kada kai a je in maido ko in dauki haya kowa ya habiru na auzara ala zuhurihi manzo Allah sallallahu alaihi yake wa sahabbai galgadi akan in ya ba su aikin gwamnati yace kar mu ba wani aikin gwamnati na amanar mutane ya je ya cinye ko ya ce wannan naku ne wannan namu ne yace zai iya yiwa ranar tashin alkiyama wani ku zo da raƙumi a wuyan shi yana tulu saboda ya dauki haƙƙin mutane da ya kai sayan raƙumi ya siffanta wannan haƙƙin da raƙumi ya ɗauko shi a wuyan shi gaban jama'a raƙumin yana tulu a ganshi ɓarawan haƙƙin mutane ne da ya saci raƙumi wani kuki ne ya zo da sa yana kuka yana bo kila wani ku zo da tumkiya tana ba haka annabi ce wani ku zo da ɗauki da akuya tana me kenan shi ke nuna wasu abubuwan idan ka yi su za a siffanta maka su da wata halitta ko wani kaya da kasari a nan duniya ko bahun hatsi ko wata guda ko wata kwantina ka tafka tsaye tsakar kwantina guda mai launin tan dubu ya sa ka ɗauko ka sabo ta ka ɗauko ka zo gaban mutane kiri da mazo kowa daga ranka ana shege a shege dama haka yake ta gani su zan zage ka tsitsi na maka kun bayan da zaka yi kana ji kana kallo to shi Allah ya ce ya hamilu na auzarahum ala zuhurihim rannan za su dauko kawo kayayyakin su kowa a gadan bashi zai zai ratayo kayan shi zai dauko a kan shi Allah ya ce ka idan ku al'amari ya zama haka ala ku sura ku ji sa'a ma ya zurun wallahi yayi muni wannan kayan da za su dauko duk wanda ya zama kayan shi ba mai kyau bane to daukan kayan bai da kyau yanda za a dauki kayan abin muni gare shi Allah ta'ala ka sauka mana sai Allah ta'ala ya ce وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو Mm, وللدار الآخرة خير للذين يتقون gaskiya ne أفلا تعقلون wabana hayatun duniya ai babu komai a cikin wani rayuwar ta duniya illa la'ibin wala hau illa tamkar babban wasa da karami kamar film ce ta wani duniya ba ai ka gane film ko film nan da aka kashe boss ai ya kare ko ha to wata ranku za a kashe boss wala dare da mala'ika sallama maka yace shi ke yau ta yace an kashe boss rayuwar duniya kamar film ce kana wannan gidana gidana wannan shagona shagona kwantiki na kwantiki na kaza na kaza na ran da malaika dan yanzu zare ran naka ne me bambanci da film ya shiga rabo kawai in ka hana ma yayan ka moriya yanzu za su yi karawo ya ga ya samu guda da ya sayo sabon mercedes ya zo take ta guri guda na danna mata wuta tana irin wani kara ta tada kula ta shegewa ne dan gidan wani ne yawwa shi ya burge kawai kawai sau irin motar na mai kara ƙila ka hana musu moriya dama suna fatan mutuwa suna ce allah sagewa ta faɗi mashanama ba an yi yawa daga cikin uwaye masu kuɗi haka ba gidanka za ga eh, an warara masu gado gidan da kashe miliyan 100 ka gina sai a tashi miliyan 40 ko 50 a saida saboda shi harka ta samu bai more bai yanzu ne more to shi 40 kima gane ce kuɗi ce bar wacce da 100 da uban shi ya kashe a gida za a saida shi arha wani kuma a bai matarka karamal ko ta tsaka ta auro wani matashi dan bana bakwai ta san baku tarihin wani mutum mai kuɗi ne su yaje sayan nama ya tsaya na a bashi kilo biyu a bashi ragi kawai ya gudu ya zo ya faka da mota ya ce wannan ragon gaba ɗaya nawa aka ce kaza kawai bai nemi ragi ba sai hudu bada ta shi wani alhaji ya ga duk garin nan ba wanda ya yi shi kuɗi ya ake wannan mutum ya zo ya ce nama kawai rago guda a gashe ya saye shi kuwa yi wannan a garin nan ka zama su suna da irin wannan ko da yadda ya ce ba mai nama wannan waye shi ko ya ce baka tashi ba ya ce wannan yaron ya ce ya ba san shi ba ɗan garin nan ne ko ya ce ɗan garin nan ne a garin nan yanzu aka samu mai irin wannan ciniki ya ce eh ya ce shi da gidan waye ya ce ba ka san alhaji wani ba wayo marigayi ai aboki na ne ya ce to matar shi karamar ya ce mijinta ne eh ya ce to ni ma samun rago guda to ba da fara mawari hamula ya san irin da suka shi- nemi kuɗi da wahala da shi da alhaji wani ga wani ya zo da kishin su ba wahala to haka duniya take ai ko malam kun su ganin a karya da kabai yanzu musu ina ruwansu ba su suka yi ba da wahala su yanka sun ba sa wahala koyi ba su kawai kudin suke so kayan ginin da kace miliyan 100 wallahi suna cin miliyan 40 kuma suna farin ciki da murna ko aka ko aka wallahi a je kawai a sha shisha eh a fanta ma a je fikirin an ga ta dan gida lalwara ne to kai kuma kana can Allah zai ya maka ƙididdiga dalla-dalla tun daga biye ɗaya da ka fara samu har zuwa kuɗinka na ƙarshe ina ka samo su idan an gama bayanin ina ka samo ba a ƙare ba za a kuma kuma ina ka kashe su na masu ka Allah bayani tare da hujjar da ta sa ka kashe su a wannan hanyar ga masallatai suna bukata ga makarantu suna bukata ga marayu suna bukata ga talakawa duk kai kaje ka sa wannan kuɗin a nan wai ka samo halakin ma baka huta ba sai in inda ka sa kudin ta hanyar halar ne haka talaka ya huta da shi ina mai dan bincike shi kaɗan kawai shi kenan a ce shiga shiga aljanna kawai ya mana Allah ya ba masu kudin nan annabi ya ce talakawa mumine masu imani ba sai sun shiga aljanna sun more sun shakata sun wataya tsawon shekara 500 ta ko masu kudi mumine za su zo suna can ana ta ƙididdiga lissayi ana ta ana bincike eh kudin ga na bangare kaza muke so kamar bayani na bangare kaza eh to da aka yi kaza na samu wa- ba su halakin ke da ba masu shiga aljanna ma ba da aka yi kaza da na samu kaza da aka yi kaza da samu kaza da ka kara iya to kuma ina ka sa su halo ka yi bayani aika ka san akwai aiki ko Eh, da haka mu yi kokari yan uwa ma'aikata ayyukan alkhairi wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu rayuwar duniya kamar film ce, kamar wasa babba da karamin wasa kun san karamin wasa ko yara sukan haɗuwa su yi wasa ko basa musamman an yi ruwa sun samu rere sai a yi gida a yi masallaci a yi wane ko ba haka ba kaga tsaf kamar gidan in wani ya taɓa wani gidan shi ya bata sai a yi bala'i gidan kamar naka wannan na kirkin haka yake a gurinsu a yi mota ita ba ta kirkice kamar daga ta kirkin ba ga yaro ya hau dokin karama ko ya hau motu da gasa gaje yana gaze yana ɓarin wuta kamar naka da na kirki shi ma haka yake ji wannan shi ne karfin wasa za ka suna ta wasansu ga masallaci ga kasuwa a rika abubuwa ga hata 'yan ɗiya an sa musu kaya amma da an jima in rana ta ɗaya wani ya ce za ta gida a ci tona wanda ma ta ce zai ma za ta gida da an jima sai ka tara gudun ya tsohon kwanko da wani- ko ba haka ba ba kowa sun tayi sun watse wannan shine karamin wasa babban wasa ko irin wancan wanda kima kima suke zuwa ai kun gane shi ko wanda za a ga kujera an zo an manna mata wani takarda eh nan kyarkyal ne zai zauna ba kowa ba in ka zo kai da ka zagaya ba Allah ka ji can baya eh ka rika jira zuwa shi ko da ka riga shi zuwa akwai wasan bada in wasu shigo ba abu da shi kenan duk wanda bai shigo ba zai shigo ba za a ga stat ko irin baro ko irin kokowa ya cika makil duk inda ka jefa fiyawa ta sai ya sauka akan wani ko ba ka ba za a zo a yi wasa amma da an jima in gazo zai ka tarra robar fiyawa ta robar awa kujerin ma an tattare wayan babban wasan ba za ka tarra shiru wasan kokowa ne da an yi final wace gari in gazo wake da kwa gudu ko yan shara sun watsi to duniya haka ce za ka tana ta wayan falan wataran kowa ya cika so shi ya watsi eh an ta yi can ana jiran kuma ina- ina hukuma take wala shiru za ka tana wani duniya wataran shiru akwai nan za ka tana da dabobi suna yawo ba mai- ba mai kiyaye ba mai su bankuna suna nan ba sakatare ba ba director general ba mai gadi ba ba masu kowa babu bankuna gasu da kudin a ciki haka duniya za su zama wata rana komai zai zamanto gashi nan babu shi hana kai kullum man alaiha fanu كل من عليها فان duk abin da ke kansa zai kare karak zai zama babu shi ya mutu abin da zai yi saura shi ne zatin ubangijinka babu cin girma da ruka to da haka wannan duniya kai ka dauke ta wani filin ce wallahi kamar maholki wata ran wallahi za ka cikin kabari yadda ka san maholki yau kana da kudi gobe ba ka da kudi yau kayi dariya gobe kayi kuka yau an yi shagari gobe ba yi koyi ba nan kayi barci gobe ba ka yi ba haka ne ba ake rayuwar wata ran sai ka ji shiru kana ina ka kwanta a cikin kabari kila wani tsohon malami yana ce maka ya abdullahi in baka yi sa'a ba in ka yi sa'a ka samu wasu ahlus suna sama da la'ira su rika Allahumma ghfir lahu Allahumma sabihu dan zaka rika da suna Allahumma ghfir lahu Allahumma da kai ba ake wallahi an gama da kai kai ba kai ba tashi haka kuma za su juya su tafi mala'iku su sauko su tada ka zaune su ce to fa da fanuka wani sarrafa sun hubin da ka sun tafi suwa da nan abokanka da suwa ciki yayin ka suwa ne da suwa ciki su makwabtar ka suwa ne da suwa ciki annabi ya ce hatta ta sama'u sautin na alayhim har sai ka ji karar takin tafiyar ta kan masu idan kana da wata mota mai sanyi nan da an shiga an je jira da kana ji da abin da kisa ta kik kik kik kik kik, kun ba kai bane a cikin wallahi ba kai ba shigar ta har abada daman kira ba shi sai kai ka eh in an ci sa'a ba ko ba haka ba tun kuma ana ganin kai wani mai tabariki tabariki da sun dauke ka a kafara ana ana kowa so yake taɓa makarar amma da an binne ka an watsa shi kenan ba kokar bakin kokarin za su maki kana jin wani ya tada motar shi kana jin wani ya buga motar shi kana jin wani ya tahira Allah sarki ba yanda za ka yi ba yanda za ka yi ka bi su mala'ikun kuma su sauko a lokacin su maka tambaya ɗaya bayan ɗaya idan ka bada amsa Allah ya taimake ka shike nan fani ma idan kuma dan amsar ma akwai matsala ha to fa za ka gane matsala nan wallahi babu rana mafi tashin hankali kamar ranar da mutum zai bar duniya da bakwanci kabari duk wani tashin hankalin duniya da ka taɓa jin labari bai kai wannan ranar ba shi yasa manzo Allah ya zauna gindin kabari yake cewa shi a abun da zai gani a ido bai ga abu mafi tashin hankali ba sama da wannan kabari amma saboda rashin imani ya mutum gindin kabarin ba ma tunanin komi wani ma nan zai satar waya wallahi in samu dama sai sata salon mutane a kabari annabi ya ce ba a mafi tashin hankali in ka kalle shi kaman wannan yake nuna kabari sai ya zauna gindin kabari ke cewa limusu da haza fulanta uddu saboda zuwan irin wannan rana ku yi tanadi haka yake ga sahabbansa kullum sai ya musu wa'azi a makabarta amma mu na sai mu je makabarta kawai mata sun shiru kake ji to wallahi babu komi wannan rayuwar ta zuwa illa na irin wani abu wasa dai karami da babba kawai wani film ne ake yi a kariya ce wada shi ne mai kudi a garin nan wada shi ne mai kudi a garin nan yanzu ina yake ya mutu mai bambanci da film din haka wada shi ne mai ilimi wada shi ne babban malami su wada su ne manyan malamai to yanzu fassara kuma fassara fassara hala ba da baka karga mai bambanci da film da bambanci wallahi wani yana da kaza wani yanzu shi babu ma shi balle kaza na shi akwai waɗanda sun mutu wallahi da za su za su ga gidansu ma ya tsaye kuka gidansu ma ya koma ba irin kamar nasa ba su tsaman da zama ka gidansu ma ya kode ba fantin ƙila babban gidansu ma da ake ake su duk an rufe wasu saboda ba iya biyan bakacin ka gani wutar gidan inda amfil amfil duk yanzu babu sun mutu ban mai sawa akwai masu kuɗin da bayan shekarun da suka mutu kaɗan inda sun dawo wallahi tasirin ya ta kama su abin da ya faru a bayansu bai bambanta wani abin da filin rayuwar duniya haka take gaba ka ɗauke ta wani abu ɗauke ta kai wani gida da ka zo don larura ka ɗan rayu ka koma zuwa ga ubangijinka kawai da ka saka kokari ka shuka rayuwa mai kyau a gaba da ka wamma hayatu duniya illa la ibn wala babu wani abu a rayuwar duniya illa illa karamin wasa da babba Allah ya ce wala darul akhiratu rayuwar gidan karshe wani ne gidan karshe gidan lahira inji malam bawo shi ko eh Allah ce khairun shine mafi alkhairi ba ga kowa ba Allah ce lillazi la yattaquna sai ga masu takawa ma ma takawa al'amru bi tazil aiki da qur'ani rayuwar lahira ita ce mafi alkhairi ga masu aiki alqur'ani aiki da da littafin Allah shine al'amru bi tazil da kuma mi istidad masu tanadi domin gobe ya daga cikin takawa ya zama to mutum a rayuwar shi kullum yana ma kanshi tattali da tarari don abin da zai biyo bayan mutuwa al'akil mami mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mutum mai hankali mutumin da zai tilasta wa rayuwar shi ya rika aiki don abin da zai biyo bayan mutuwa an ce a zamanin magabata zamanin sahabbai ne wani yana gwamna to wani sahabi abokin sai ce bari ya kai mai ziyara da yadda zai ga ɗakin ba komi ɗauki ɗakin gwamnati ga irin wasu salon-salon na musamman ga irin wasu mutalu ga irin wasu abuwa da wani rayuwa ya ga shiru yin ce wani lahiya ya ce biya kai ce ɗakin naka ne ko ya ce aha ya ce ai can gidan da muke kaiwa kaya can muke tura su ya ce a akwai sabon gida za a kaura ya ce eh ya ce a to to to to kenan kun kusa kaura da ya ce eh mana kai ba gane ba shi kenan suka yi hira su ya so ta ce to ai ya kamata a kai ni sabon gida in gani ya ce a ban matsala zo mu je kawai ya kashe makabarta wallahi ya ce duk abin da kake tsammani za ka gani a can gudun mun tattala shi ne mun aiko shi domin zauwa nan ya ce ga babban gida zama da bai gane karatun ba ko kai kana irin wannan tunanin akwai kuɗi da ka tare da kaɓar da su saboda can akwai abin da ka ɗauka ka bada saboda can ko kuma kawai shi kenan gaba gani sai ka ji ka a can kuma za ka yi tunan kullum kawa kanka abuwa wallahi buɗe kwantin na musamman karka aikawa eh don a can gurin ne za ka yi rintere da kirki don nan gurin na banza ne wallahi kullum ka abuwa duk wata hanyar da kai ne kokari ka sa dukiyarka in ana buƙatar gangan jikin ka kaji ai da kai in ana buƙatar shawara ka kasa karka yarda a ce ga wata hanya ta alheri da kasan da ita kun babu kai a cikin ta kanka yarda wannan shine hankali shine al'aqil man dara nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mutum da yake tilasta rayuwar shi rika aiki saboda sakamakon zai biyo bayan mutuwa yasa Allah ce wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna wallahi gidan lahira shine mafi alkhairi ga masu takawa Allah sai tambaye mu a falata aqiluna wa har yanzu ba za ku hankalta ba ya kamata mu hankalta bana kura tare da wada ya mutu kura tare da wada ya mutu kura tare da wada ya mutu to kai me kike tsammani haka za ka zamana inda wata dabara ta kila wala na ya yi ka da yayin da bai mutu ba inda kudi ne kila ya fi kudi in karatu ne kila ya fi ka in ibada ce ya fi ka amma ya kuma zuwa ga Allah kai kana tsammanin zaka dawo ne akwai mai dawo a duniya law kana hadhihi dunya tadumu li wahidin lakana muhammadun sallallahu alaihi wasallam hayya wa baqiya da duniyar da zata dawo ga wani mutum kwara daya saboda kasancewar shi na kirki da kowa ya tarda manzon Allah shekara 63 katane ya bar duniya kai waye kai nawa zaka yi kuma duk sanda Allah ya kiya manzon Allah bai kare shi ba sai dai karbe shi zuwa gare shi ga sahabbansa irin kulafa'ur rashidin almahadiyin wanda manzo Allah yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin min ba'di addu alaiha bi nawadis na hore ku da rukun tafarki da hanya ta da hanyar wadannan guda guda hudu da na bayana duk abin da suka yi ku ku karkade ku yi kamkam ku kame amma su ma shekarun su suka bar duniya to kai da kuke zaman zaka zaka da gina akwai gurin walawa akwai gurin morewa akwai gurin karau to ya kamata yan uwa mu shiga cikin karatun ta nutsu mu rika ayyukan alheri da mu samu alheri wajen Allah sai Allah ta'ala ya ce قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون Mm.
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون annabi dan gatan Allah in ji wannan bawashi wannan Allah yana mashi tasliya ne musalliya da nabi sallallahu alaihi wasallam fi takzibi qaumihi karyatawa da mutanen shi suka mishi sai Allah yake mishi lallashi da kwantar da hankali alaihi salatu wassalam Allah ce kad haqiqan na'lam muna sanar cewa innahu la yahzunuka alladhi yaqulun abinda suke faɗi maka nan yakan bakanta maka rai mutum irin manzon Allah a zo a ce mahaukaci ne shi subhanallah mutum irin manzan Allah da bayan mutum ka masa ba a zo a ce wai an sihirce shi ne mutum irin manzan Allah a zo a ce mawaƙi ne da abin da ke waƙe ne duk wata kalma mummuna su ɗauko su yarfa masa kuma su ce ƙarya yake yi subhanallah to kaga dole ya samu damuwa kuma shi ya san Allah ya yi shi ta haka Allah sai ki kwanta mai da hankali kada na alamun innahu la yahzunuka alladhi yaqulun wallahi hakika mun san abin da suke faɗi yana bakanta maka rai ya rasulullah amma saurara ka je fa innahum la yakzubunaka wallahi ƙarya suke su kansu sun san kai ba za ka musu ƙarya ba ba suna ƙaryata ka ba da ƙaryatawa ta hakika da suke cewa makarici ba sun san ƙarya sun san gaskiya kake faɗi nawa daga cikin kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana akan su kuma suka shiga tsoro wani bai zuwa manzo Allah tofi ya walakanta manzo Allah saboda abokin shi annabi ya ce to akwai ranar da za ta zo kuma zan yanka ka ya musulunta abokin shi baya da abokin yanzu daga balaguro ma ka ce ai abokin ka ya koma addinin annabi Muhammad da ya zo mai sanda zuwa kawai ya kyale shi ya fuska ya yayi ko aka ya koma sai da bai zo ci wani duk yanda muke da kai mi na maka yace me baka maka da an ce ka ba ka ba addinin wannan na su ɗan sabon addini yace a shi bai ce ka ni yadda shi mai uba ya ce ya bi me ya hujja ka taba kawo ba ya ce me kake so in baka na hujja ya ce sai in mun jankawa annabi muhammadu tohi bakin walakanci ka je ka toha mutum yawa fuska kuma ka faɗi mashi miyagun maganganu ya ce muje ya hoyar da da hoyar musulunta saboda kawai biyayya ya kai ma nawa abokai suka saka bungon hanya don da ya sha giya aboki ya sashi wani bai taba zina ba sai ta hanyar aboki sigari daga wani ya sha ta hanyar aboki ne shisha daga wani ya sha ta hanyar wani bai taba gaisa da mata ba sai ta hanyar abokin shi an je gurin mata za a gaisa an ce saba saba sai ga shi ma kai ya kauyaci kai ya meka saboda ba kai san meka haka aboki bala'i ne annabi ya ce a rajulu ala dini kalili fal yanzu a dukkan mai khalilu mutum aka iya auna matsayin rayuwar shi akan irin addinin da abokin shi kowanne ku yadi ba zai abota da shi kai abokin kirki yawwa sai suka je gurin manzo Allah yawa manzo Allah tofi a fuska ya ga bakar annabi ya ce a ko ranar da zan sa a kashe ka ko in kashe ka da hannuna ai da aka ce za a tafi yaki ina da yakin badar ne ko yakin ina ne ko yakin azab ne sai ta wallahi ba zan je ba wannan Muhammadu abin nan da ya faɗi daga lokacin yayi in ka ja faɗi magana tabbaci kashe ne zai abokin ta hawa kai da Allah dan ka ja faɗi kawai mu tafi ya ce shi wallahi bai zuwa tunda annabi ya ce sai kashe ka ya kashe shi kaga ya yarda magana manzo Allah gaskiya ta ko bai raba amma kaga ya walakanta shi ya tumun saboda abokinsa sai abokin ya zuga shi ya ce akwai raƙumi na mai gudu akwai raƙumin shi shi wancan ɗan yi zuga abokin wanda in ana tsere ne bai kamuwa ya ce shi zan baka da kaga abu ya rintaɓe kawai gudu ya ce to ba matsala kashi sa kare ko la ilaha illallah ai ana zuwa ko yaƙi da ya rintaɓe sai a rabe ce ina wani aka ce ga hitar ai da ya ji labarin annabi ya mutu da gudu sai kasa ta rike raƙumin ya gasa gaba kawai raƙumin ya durkusa sai ga ta an kama ta an kata gaban manzon Allah annabi ya sa aka kashe shi yasa da yawa sun san abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne hatta walid ibn bagira ai da manzon Allah ya bayyana kan cewa to shikenan in abin da dan wannan ba Allah ko dan uwa mai yake faɗi haka ne ai a lahira za mu bashi kaza ko za mu bashi kanmu da ya'ya da kaza kaza har Allah ya kalubalance shi akan ya'ayi da sauransu shi ma Abdul Habib lokacin da aka zo taro manzo Allah ya ce idan na gaya muku kaza za ku yarda suka ce eh ai baka taba ƙarya ba a ƙarshe ce ku ce la ilaha illallah ai yace tabbalak kaman ka ce tir da kai saboda wanda ka kira mu sai Allah ya ce tabbat yada tabbat yada abi lahab wa tab annabi ya ce hannun abi lahabin ya tabe gaba ɗaya ya gama tabewa kaga sai ce to shikenan dan dan uwan namu da abin da ya faɗi gaskiya ne amma idan aka je lahira tunda akwai kuɗi ya mutu hancin Allah da dukiya eh tunda akwai dukiyar da muka tara ma dan bada a cikin mu ya Allah ce ma agana an waruhu ما أغنى عنه ماله وما kaga dan da Allah ce ai dukiyar tashi ma ba za ta mishi amfani ba a lahira ba ma ka sabarantana abin da ya tara me zai faru سيصلى نارا ذات Allah ya لهب ce wallahi da sanar sai ya shiga wuta ma'abociyar hababbaka ba shi kadai ba har da ba ta shi وامرأته حمالة kaga الحطب ya yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba yarda ce ta gaskiya ta imani da bi ba da haka dan ka ce ka yarda da annabi annabin Allah ne amma kana cin ka raka babu baka ai ba zai maka amfani ba a ranar kiyama in ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan kai aiki da dukkan abin da ya faɗa to shine Allah ce abin da suke faɗi mun san yana bakanta maka rai amma ba kai suke karyata ba walakin zalimin sai da su azalimai bi ayatin lahi da ayoyin nan na Allah ne suke jayayya da da baka fara jan ayar Allah ba ai ba su ja da kai ba sun ma sa maka suna anta amin sunanka amintacce muhammadu amin suke cewa ayan nan da ya fara karanta na fasaha suka ce a shikenan ya lalace kuma eh ma sami na bi hada fi millatil akhirah ai a dawo mu taba jin abin da yake wadannan ba an taba yi inna hada illa ka talaka wani sabani yake so ya kawo ko suka ce inna hada la shay'un yara kawai matsayi ne yake so ka san me neman girma shi ga ce kowa ma girma yake so da haka Allah ya sauke sai Allah ta'ala ya ce ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله gaskiya ne ولقد جاءك من نبأ المرسلين har yanzu Allah yana magana da manzon shi annabin tsira annabi Muhammad alayhi salatu wa Allah ya ce wala qad kuzibat rusulun min qablika ya Muhammad wallahi an karyatar da manzanni da yawa gabanin kai ba kan ka faruwa haka dabi'ar mutane take amma me ya faru a lokacin da su annaban na farko suka zo aka karyata su fa sabaru ala ma kuzibu hakuri suka yi akan abin da aka yi musu da karyatawa kama haƙuri za ka yi duk lokacin da ka karantar da mutum abin da ya shafi addini bai yarda ba sai ka yi haƙuri Eh. amma ka ce ni za a wa walaƙanci sau ai wallahi dole ne mana kankar a dole idan kana so ka yi koyi da manzo Allah sai ka bari an mutuncin ka saboda addini ya ci gaba ya wallahi duk abin da za a yi ai maka kai dai musulunci ne ya ci gaba Allah ta fa sabaru ala ma kuzibu haƙuri suka yi su annabawan na farko akan abin da aka karyata su da shi ai ba san ce mai shi ba ya haƙuri ba ko ana nufin shi ma ya haƙura wa uzu kuma an cutar da su matakar cutarwa waɗansu annabawa ma aka kashe su amma haƙuri suka yi hata atahum nasruna har sai da taimakon mu ya zo musu haka Allah ya ce dan taimakon Allah yana zawa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga halin kakanin kai da sahabbai hatta ya qulur rasul walladina amanu ma hu Allah yace har sai da annabi da kanshi fa shi kanshi da kanshi da waɗanda suka imani suke cewa mata nasrullah ko yaushe taimakon Allah zai zo an sha wahala Allah ce ala inna nasrullahi qarib taimakon Allah ku sai yake to haka hatta ata nasrullah har har nasrullah har sai da taimakon mu yazo sun yi hakuri sun jure ne ba abin da suka dauka na mataki da kansu har sai da taimakon mu yazo inji Allah wala mubad- wala mubaddila li kalimatillah haka kalmar Allah ba ta zuwa idan dabi'a ce ta dan adam idan an zo mai da abin da bai sani ba ya kayyata kuma dabi'a ce ta Allah subhanahu wataala ya baka uzuri amma idan ka sani ka ki ganewa to azabar Allah kuma za ta zo Allah ya ce wala qad ja'aka ayya muhammad haqiqan kai ka san an zo maka min naba'il mursalin da yawa daga cikin labarin manzanni akan abubuwan da zai faru tsakaninsu da mutanensu kuma hakuri suka yi kama hakuri za ka yi Allah ka samu juri akan yasar da sakonka abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka farta mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Allah samu sani wal na'am